بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك أنواع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab muna dai cikin babi da malam ya kulla mana akan sihiri muna kuma cikin wannan doguwar shimfiɗa da muke yi game da wasu abubuwa da suka shafi tsibbace-tsibbace da kuma sihiri a wannan ƙasa tamu ta hausa shi ne muka yi wata 'yar doguwar shimfiɗa da zai sa a fahimci wato waɗannan masu yin tsibbace-tsibbacen koda sun ce su ba sihiri suke ba to bil haƙiƙa sihiri in suke yi a wata sati in za a tuna mun yi maganan cewa shi asalin wannan ilimi da ake na bugun ƙasa ko na taurari ko na ramli ko ma meye dai suna shi da ake faɗa asalin yadda su malaman astronomers malaman masu ilimin taurari wanda na kimiyya su ne a irin wannan yanayi suka suka dinga tsammanin cewa al'alam al'ilwi yana da shike gurfara shike wato tasiri akan al'alam asifili wato duniyar sama ita take take jagoranci take kuma yin tasiri akan wato duniya ta ƙasa muka ce to da asali wannan nazari ne wato nazariya ce wani ra'ayi ne da suke ganin kamar haka abin yake a ilmance daga baya kuma ilimi ya zo nuna cewa ba haka abin yake ba to asali abin ya fara da nazariya ce da kuma a tsayyur kawai nazari ne da canfi daga baya wannan ya bayu ya zo ya zama shidanu suna suka dinga gwara kan mutane suka mai da wannan ilimi ya zama ilimi ne na wato at-ta'thiri as-sihri at-takahuri asalin sa dai ilm da bayan ilm at-taysiri sai ya kuma ilmu at-ta'thiri aka kuma ana yin astrology to bayan wannan kuma sai aka koma kuma ana ba taurarin wani dama da wani iko mutum ya samu farin ciki ya dinga danganta mu taurarin in mutum ya samu bakin ciki ya dinga danganta mu taurarin ta nan ne aka fara samu wannan wato bokancin ya fara shigowa shidanu suka dinga kulla ma sauran wato bil'adama makirci a haka suka rika amfani da wannan ilimi a matsayin ilimi da za su rika yin wani bokanci da shi mun yi bayani akan yadda kowane kowace wato kowace manzila manzila ko kuma burji kowace burji da ranar ke da ranar ke ke sauka in ta sauka ta gama adadin lokacin da ake ta ƙara jirgawa na burjin kowane burji akwai wani abin da suke cewa ana samu a wannan lokaci to kaga abin ya fara daga canfi ne daga baya kuma ya zama ya rikide ya zama ana neman sa'a da shi kuma ana neman sanin wani gaibu da shi haka abin ya faru saboda haka idan idan ana maganan cewa akwai masu irin wannan ilimi din a cikin wato manya-manyan malamai na kimiyya na da irin su kaman Betelgeuse claudius ptolemy da turawa ke faɗinsa babban malamin astronomer nan har ma a gidajen musulunci wani lokaci za ka ga ana danganta ma kamar wasu daga cikin malamai na kimiyya da suka ba da gudunmawa a middle ages tun a lokacin da musulunci ke zama ya zama shine babban babban jagora a wannan lokaci to su ilimin da ake galibi waɗanda ake ake danganta musu wannan ilimi ba ana danganta musu tsubbace-tsubbacen da ake magana a yanzu ba su suna maganan wannan nazariyatin wannan jin cewa a wato duniyar sama ita take sarrafa duniyar ƙasa ta da ba ilimin ya dauko a haka kuma sai ya dunkule a matsayin wani ilimi wani nazari wani theory da ake ganin haka abin yake ana ta bincike har daga baya bincike zai da cewa wannan maganan babu ita saboda idan ana magana cewa a cikin a cikin wato malamai na kimiyya na da cewa ana danganta musu wannan to galibin su galibin su wasu su suna yin sihiri din tabbas an samu wasu su suna yin sihiri din kamar wasu daga cikin wanda suka suka falsafa a digiran musulunci an samu suna dan yin ire-iren waɗannan abubuwa haka wasu daga cikin masu bautan taurarin nan kamar sultanan babila da sauransu an samu suna yin sihiri amma kuma da yawa daga cikin su kuma ba wai sihiri suke ba su suna nan akan sun bi wato salafin su ne wato magabatan su ne malaman kimiyya na wannan lokaci na jin cewa wato duniyar sama take sarrafa duniyar ƙasa to duniyar sama take sarrafa duniyar ƙasa a kimiyyance sai su kuma suka ce kuma hatta ma wato ba ma a kimiyyance ba abin da shafi wato farin ciki ko rashin farin ciki to duniyar sama ne ita ke ita ke tasiri ma duniyar ƙasa na wato suna maganin taurarin na ba suna maganin Allah ta'ala ba su a haka suke nunawa saboda haka za ka ga wasu wani lokaci su malaman tsabace da bacana suna danganta ma babban malamin nan alkhawarizmi wannan babban malami wanda ya kawo wato gudunmuwa sosan gaske a bangaren lissafi a bangaren ilimin astronomin kansa a bangaren geography a bangaren bangarori da dama kusan waɗannan abubuwa da muke amfani da shi yanzu na zamani kwamfuta da waya da sauransu duk da ilimin su aka amfani ai sunansa ne alkhawarizmi ya zama a logarithm wanda logarithm da ake a makarantu to duk wasu na wannan bawan Allah ne ya rasu 235 ba wai na yanzu bane an haife shi 164 bayan hijira ya kuma rasu 235 wani mutumi ne dan kasan Uzbekistan da ya zo ya rayu a Baghdad a wannan lokaci kuma ya bada gudunmawa kwarai da gaske to shi irin wannan ilimin da ake magana da za ga suna dangata mishi galibin su ƙarya suke masa in kuma ma akwai shi to ba bai wuce irin yadda ake yake jin cewa duniyar sama ita ke tasiri ma duniyar kasa ba da kuma ya canfa canfe da daga baya ya cidda wasu daga cikin magabatansa masu ilimin kimiyya a kai wato haka wannan ba shi zai sa ai kaga wannan gaya abin da ka ce shine ka ce ko rashin ilimi ko na abu ya tunkuɗa shi yayi wannan amma ba wai a ce masa wai yana yin wannan tsabbace tsabbacen ba kamar da su suke nema su faɗa kuma in ka duba littafin su zaka suna danganta mushi wasu maganganu in banda shi ma ai akwai ibnu qutayba ibnu qutayba ad-dinawari shi wani malami ne ahli sunna ma shi ba a san shi ma yana shi astronomy ko aka san yana yi ilimin tawarin aka san kawai yana yi ba a san shi yana yin wannan wani ilimi na astrology ba jin cewa wai ilimin wato duniyar sama al'alam al'ulwi shi ke tasiri akan al'alam as-sufli shi ba san shi da wannan ba an san shi ne kawai da cewa ya san yanayin gudanar ranar da wata da kuma taurari zai kuma iya gaya maka wasu wasu wani ilimi da yake da alaka da wannan din to wannan shine wato abin da ya kamata a gane saboda haka idan yan uwa na dalibai sun suna karatu suna jin ana cewa wani yana yana astrology to ba muna cewa shi din yana yin wannan bokancin ba na'am galibi an samu masu yin wannan astrology suna yin wannan bokanci din amma ya kamata ka rika rarrabewa ba kowa ne in kaji an ce shi astronomer ne ko astrologer ne at the same time ba wato ka rika jin cewa wannan shi yana yin wannan ilimi din ko yana yin wannan tsabbace tsabbace wanda shedanu ke zuwa suna gwara kan mabiyansu to mun fara mun fara magana akan akan wato bayan mun yi dogon magana akan wato shi waɗannan abratin muka yi magana akan cewa shi wannan ilimi daga baya waɗanda suka rika wato musulmai da wanda ba musulmi su rika yin sa ba wai musulmai ne kadai suka rika yin suka ce masa da wannan ilimi ba daga nan za ka ga cewa ilimin ba kaga ba wai ba bai da alaka da sanin Allah dan ilimi za a samu wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda mai bautan gowaka da kowa ma yana yi to ba zai kace wannan ilimin kuma kuma iri daya kwabo da kwabo ba zai kace wannan ilimin wai shi shine wa ilimin da Allah ta'ala ya saukar ba manzon Allah ba balle haka kira shi wani ilimi ilimi na batini akwai akwai wanda muka yi magana cewa Ahmad ibn Ali al-Buni muka ce wannan mutumi kusan shi ya dinga yada wannan tsabbace-tsabbace na bokanci da ake yi ga 'yan baya ba wai shi ne fara ba amma dai kusan ya wadda 600 kai ya rasu 600 ko da biyu ko da 22 ya rasu to kusan dai duk wani dan baya in ya zo to ko da ya rubuta littafinsa na musamman akan wannan sihiri inda za ga ya je ne ko tsabbace-tsabbace ya je ne ya je sai da ya duba ya zama wato ya koyi wannan ilimin da ta hanyar wannan littafin wannan bawan Allah kuma wanda littafin shi ake karantawa don haka yau insha Allah abinda za mu rufe magana mu da shi shine magana takaitacce akan wannan mutumi da kuma littafinsa saboda kasancewan wannan har yanzu bai a gushe ba duk wanda kaga yana yin wannan tsabtace a wannan kasa tamu da makota za ka same su a cikin wannan littafin shine babban umdansu babban madogaransu babban wato abinda suke dogaro da shi wajen wato yin wannan ilimin baka a shi wannan mutumi Ahmad ibn Ali al-Buni kamar da na faɗa shi ne kusan ya jagoranci yada wannan ilimin baka shi mutum ne wanda aka ce ya yi ta yawo ta yawo ce wajen ya tattaro wannan ilimin ya yi yawo wajen neman ilimi na addini sannan kuma a lokaci ɗaya kuma ya yi yawo wajen neman wannan ilimi na halaka don na halaka za a kira shi ya yi a cikin ilimi da ya yi na kirki ya sarari har wasu daga cikin malaman hadisi na lokacinsa irin su ibn asakir irin su ibn al-jawzi abul farad ibn al-jawzi irin su al-hafiz as-silafi al-hafiz as-silafi waɗannan malamai ne manya manya abu duk ɗaliban hadisi ya san waɗannan malamai wato jigajigai ne a babun su to ya je ya saurare su amma kuma duk da haka kuma kawai sai ya je koyo wannan ilimi din kuma daga baya ya zama wannan ilimin da shi aka san shi ba a san shi ba da wannan littafi a wancan bangaren ba da wannan ilimin aka san shi wannan ilimi da yana da littafi da littafi da ya rubuta akan haka babban littafinsa da aka fi da aka fi wato ya hada shi a ban kasa shi ne shamsul ma'arif in ka je ka duba babu abin da ke ciki sai waɗannan ire-iren ilimin muka wanda ya cika su da sharri kwarai da gaske kaga a ilimin da ya je ya koyo kaga bai masa amfani ba kenan tunda har ya je ya koyo wani ilimi da ya zama sharri ya kuma zo zama sadausa da tsiya ya zama wato wani jagora mummunan jagora ga yan baya baki da tunda har yau har gobe duk mai karatu duk wanda yake sai kuma ya rika yin waɗannan abubuwa kusan altafa sai je ya ya je ya samu kuma in kaga ka zo wajen su ka suna ce maka su ma aisa da wani ilimi na musamman ko abin da suke yi musulunci suke yi to autafa shi suka nisa ku da ba shi a ciki za ga yana yi bauta ma Allah ya da wannan abin ba shi shi yana ganin wani abu ne da ya kamata kowa da kowa ya san shi sau da ka ji abinda za ka ga galibi a ƙasar ta a rubuta a matsayin rubutun sha a rubutun sha kuma in ka je ka duba sai ka ga akwai wani hatimi ko tsalasimai hatimi shi ne a yi wasu ‘yan zane a musu ‘yan kunnuwa da sauransu tsalasimai shi ne wannan ‘yan sirkulen da ake ɗan rubutawa to duk wanda kaga ya ce ya rubuta kaga irin wannan hatimin aka yi to bai koyo wannan abin ba sai daga wanda littafi galibi ko da a can ma ya ɗauko ko kuma a shi ma da ya je ne sai ya click online kawai abinsa sai ya je ya gani ya gani shi ma daga baya zama a rufinsa na kansa shi ma sai ya kirkiro amma dai wannan shine wato wato wanda ya sada shi da wannan tsiyar shi ne fara wato koya mashi wani abubuwa shi za ka ji wasu lokaci malamai suna da suke haramta wai shirar rubutun sha a saboda yanzu rubutun sha ba wai irin shi ne wanda aka saɓani a baya ba su galibi wanda malaman baya suka yi magana rubutun sha a baya su suna magana cewa mutum wanda ba zai iya musamman kasashe wanda ba zai iya kanta kula uzan nan ba to za a iya tofa mushi a ruwa a bashi sha ko ko za a iya rubutawa kawai ya wanke shi a haka wanda su suke magana amma kaga daga lokacin da ka fara zuwa ka fara kawo wani hatimi ko wata tsalasimai ko kuma wani sunan wani wani wani aljani to ai kaga yanzu ka shiga wani bangare kuma daban ka shiga ko kuma bismillah ce amma duk ka raba ta ka kahancara ta ka gutsara ta ta zama ta zama ba sun yi ara inda ake mayara ta kaga yanzu duk ka riga ka bi ka shiga wani wani babi ba to duk wanda kaga ya je ya koyi irin wannan rubutu a haka to babban malamin sa magabacin sa shine wannan mutumi Ahmad ibn ibn Ali al-Huni kuma duk wanda kaga ya je ya horar da kansa akan ilimin nan na hisabi ko ilimi na ramli ko na rukun kasa ko na tsibbace-tsibbace ko ma mu kira shi bokanci wadan bil hakika wada ba bokancin ne a to a cikin wannan littafin ya je ya horar da kansa ko kuma wani wanda ya je ya ko littafin ya je fasara mishi ya iya to a cikin ya je ya koyo su kuma shi kuma suka dinga war kansa a haka kuma wato wani abun abun kaico shine galibin gidaje na manya-manyan gidaje da muke da su a wannan kasa tamu na sufaye galibin su galibinsu wato ban san daidai in faɗa kalma ne amma dai kusan galibinsu za ka same su Allah ta'ala ya jarabce su da wannan ilimi za ka suna magana ilimi na sirri ko wani ilimi da yake sai na ahalinsa yake ake yake sani to wannan ilimi suke magana saboda suna hulɗa da wasu aljanu kuma ta hanyar wannan ilimi da shi aka je lokaci idan kana rigima da su ce ai shehi zai yi fushi da kai ko wani abu kamar haka to ba suna magana wani zai wai wai kawo tunda ba sa mu Allah kai ba dan me zai shehi zai fushi da kai in haka ne abin da ake magana kawai shine za su je za su je su yi ta maka wani mai riba suna maka kaza suna maka kaza suna maka kaza idan kana tauhidi ba wani abu da zai faru da kai amma dai har yanzu a gidaje da suke da alaka da su kwaye suna har yanzu ba su gushe ba wato yan baya suna daukan wannan ilimi daga yan gaba eh haka suka suke gane shi kuma duk wani wanda ya matsaye su ma shi ma suka darasa mishi wannan mugun ilimi din a tsaya a haka a cikin wanda suke kantar da allo ana samun masu irin wannan to amma dai ba kowa ke yi ba gaskiya saboda baban adalci wara a faɗa ce ba kowa ke yi ba to amma duk da haka dai an samu dai wanda masu kantar da allo su ma suna yin irin wannan ko masu yi kantar zaure ba akwai wasu lokuta da ake kebewa a kira wasu keɓantattun ɗalibai akwai a musu wannan ilimi na kafa alƙalami ko da makamancin haka na ilimin neman abinci wani lokaci aka suke kiran shi su ma duk wannan su abinda muke kira su shine su sani cewa duk wannan in suna yi suna cewa suna neman abinci ne ko kuma na neman abinci ko wani ilimi na batini to suna maganar kansu ne wannan gaskiya ba ba shine ba kuma duk wani abinda qur'ani da sunna suka magana akan sihiri to ya wannan din ya dace da su abinda suke su ma sihiri suke yi duk wani razayi da aka saukar a qur'ani ko sunna akan mai sihiri da mai zuwa wajen mai sihiri to a sani cewa duk masu irin wannan ilimi din masu irin wannan bugun kasa din to abin da suke kenan shi mai yin wannan wannan shi ma yanzu a je a duba a gani idan tsiyar shi ta haihu tsiya har ya fita musulunci to ba ba shakka mu ce shi din ba musulmi bane saboda saboda ka ga wanda ba musulmi ba ka ce musulmi ne to kai kaka wannan kawarwar imanin ka baka sani ba haka zalika su ma masu masu ba wajen su ko wato masu zuwa wajensu neman sa'a ko masu zuwa wajensu ko neman wato suna da rigima da wani a kasuwa ko suna rigima da wani a bangaren farfajiyar siyasa ko suna rigima da wani tana rigima da wata kishiyanta to su ma wannan akwai hukuncin hukuncin su da za mu zo mu karanta insha Allah mu malam zai mana bayani akan hukuncin wanda ya je wurin buka me ya hukuncin sa amma dai lallai duk me irin wannan ya sani ya ce ba wurin malami ya je ba ya je ne wurin malami matsafi dan duba ya je ya masa wannan abubuwa kuma Allah yake da aljinu kuma ya sani babu yadda za a yabushi wannan aikin sai an shirka ba tunda za a nemi taimakon aljani ne kwarai da gaske a wannan abin nan to shi wannan kamar da na gaya muku yana da littafi Shamsul Ma'ad shi wannan mutumi wannan bawan Allah Ahmad ibn Ali Al-Buni kusan shine shahararren littafin sa wanda malamai kusan malaman mu na sunna duka sun bada fatawa suka ce haramun ne a rika mutum ya rika leka wannan littafi suka ce kuma haramun ne mutum kuma a duka sai da littafin ma baki daya wannan malaman da suna ba wanda bai bada wannan su baka da wannan maganan ba waɗannan irin littafai ba ma littafan shi kadai ba a duk wani littafan da ya rubuta irin wannan da kuma wani wanda ya wato sawayensa a wajen rubuta littafai irin wannan malamai suka hana suka ce bai halitta a duba ba sai idan za ka duba ne saboda kai masa rabi ko ka nuna wata tsiyansa amma ka je ka duba dan neman shari'a wannan haramun ne saboda abin da ke ciki babu abin da ke ciki sai daga shirka sai kafirci sai abin da ke haramun daga cikin littafin za ka zan kawo wasu abubuwa da suke daga cikin littafin saboda a fahimci ba ana faɗan magana ne kawai haka nan ba a cikin littafin akwai wani tsalsamin barfuti da suke faɗa shi wanda tsalsamin suna danganta ba wato suleiman suna danganta ma annabi suleiman suna danganta ma annabi suleiman ne suka da wannan sa suna danganta musu waɗannan ire-iren waɗannan tsalasimai ne suna cewa tsalsamin sa ne wai shi yake yin wannan ka tuka ai daga nan za ga za a rubuta wanda shi bai san ilimi ba tunda idan an ce an ce wannan sai a ce annan ai annabi sulaiman yake yi wannan aka ce na adam musa ne wannan aka ce na annabi isa ne wannan aka sai a ce na na san basri ne wannan sai a ce na wato wani ne wannan na ce na al-ghazali ne wannan a ce to da an ma malamai ƙarya malaman Allah da aka san su rayi akan wannan kaga wannan shi yasa za ka gani wani lokaci mata idan ana ce musu kasu je wannan wurin su ce to ai su din su ma wato suna ganin addini suke yi kuma masu addini ne saboda suna kiran wato waɗannan manya-manyan annabawa suna kiran manya-manyan waliyan Allah suna cewa wai ai su su ne wato magabatansu akan wannan ilimi dan haka su abin da suke ba sai suke ba to wannan duk ƙarya kuma suke musu ba babu wani abin da yake yana da gaskiya gami da wannan kaga a muna ƙara magana cewa a bambance tsakanin cewa wanda kawai yake tunanin cewa al'alamul ulwi yana da yana da wato tasirin da al'alamul sufli su waɗannan masu jin cewa wai su duniya sama ita ce sarrafa mu wani abu da suka canfi suka yi ba daidai ba ne kuma ba kuskure ne kuma zunubi ne amma wannan kuskure wato asali ba shi ne asalin bokancin ba daga baya jami'in da suka je suka lalata ilimin daga baya zama ya ƙara zama asalin fita musulunci tana da su waɗancan sun gina abinsu ne akan damar da ɗabi'u guda hudu in ka lura ka sun gina shi akan ɗabi'u guda hudu hawaii akwai wanda shi ɗabi'ansa ɗabi'a ce ta iska akwai kuma ma'i wanda ɗabi'a shi ɗabi'a ce ta ruwa akwai nari wanda ɗabi'a shi ɗabi'a ce ta wuta akwai kuma turabi wanda ɗabi'a shi ɗabi'a ce ta ƙasa kuma wanda ko a turanci haka za gani za ka sa arsitu suna yawan ta yawan faɗa ga wanda ya karanta ko philosophy ko a education ne zai ga wani lokaci idan an zo kan ire-iren wannan abin za suna maganan wani ce in hawaii ne su ce airi idan an zo turabi ne su ce afi in sun ce in an zo nari su ce fayiri in an zo kuma wato ɗayan turabi hawa inari sai kuma ba'i hazo ma'i sai watan so kaga duk wannan wani abu ne da kira ba akwai shi ba shi ake magana ba shi ma ba daidai bane ba daidai bane wannan amma shi wannan kaga canfi ne ta ba mu koma kuma muna jin cewa ba wato za mu zama mu samu sirrin duniya mu zama ma wani ya zama ya duro daga sama ya ba mu wata formula koko shi kanshi ma wanda ke kasa kawai ya zama ya zama lurani shi ma ya zama wani wani wato mai jika-jika irin na mala'iku ko aljanu ko ya yi sama abinsa ya je sama da kuta sama wata ya dawo ko kuma ya je ya yi haka ya ya je ya duba gaibu kaga wannan ba mai yi sai mai kuda da aljanu kuma wato aljanu suke lalata musu kwakwale suke tsammanin haka amma wato abin takaici sai na dangata wa annabi Sulaiman wannan abin kaga su ma sun yi ittifaki da Yahudawa wajen danganta mu annabi Sulaiman tsari kaga da wani shi yasa ba wato ta kowane fuska mai yin wannan ilimi zaka same shi wato gaskiya ba shi da addini ba yanda za a yi irin wannan ilimi ka same shi da addinin kirki ba zai yi ba saboda ta kowane fuska za ka ga wato kofin kafirci da yawa ya bude kansa ko ka dangata ma annabi sulaiman ka dangata mishi tsafi to wannan bai kai kenan aka ga wannan shine abin da qur'ani yazo ya ya ya tuhumce yahudawa kai kai ma gashi yanzu ka bi kabar a yusu a a cikin littafin nashi shamsul ma'arif zaka je a ga yana ta magana wasu talasimai dan aka rubuta zai ce ka rubuta adadi kaza in ka rubuta adadi kaza kuma ko a rana kaza kaga a ce kai abu adadi kaza ko a ce abu kai rana kaza wannan addini ne in ba in ba addini ba inda ake ba mu wannan abubuwa kamar misali akwai abin da ke cewa wai in an rubuta wani tsalsami za a rubuta shi da wani adadi ya ce ka rubuta shi ranar litini ranar litini ba shi ranar da aka haifi maza Allah ba to me kaga mu ba abota da mun ba da wannan ba amma dai sai yake cewa wai a rubuta shi ranar da aka in mutum na sai ya rubuta tsalsamin sa wani formula sa zai samu sa'a da shi kawai to wai shine sai je ya rubuta shi ranar litini ranar litini kuma sai ya bari ya fito ya san zai rubuta lokacin da wata ya fito ya fito ya wato kuratan ga wata yana gani kaga yana bautan watan kenan in ba ka me yanzu ya ka fitowa sai da ka fito sannan wai za ka rubuta abin kuma sai da ya fito wajen wata sannan kuma wai kuma ya zama wai a cikin tsarki a cikin tsarki ka ji kaga kaga wani wani lalacewa me ya amfani tsarki tunda ka zo kana kana da musa'an watan ne ba kana yin sa'an Allah ba wai a cikin tsarki in yayi wa haka sai yake cewa to zai samu abinci daga wato makiya ko zai samu abinci daga daga duk wasu barayi inda ya rubuta wannan abin ya kulle shi misali ya laya ko wani abu ya sashi a bayan gidan shi ko a ina ne ko a ina ne shi ke nan wannan ko a rumfar shi shi ke nan zai samu aminci daga barayi zai samu aminci kuma daga duwasa yan adawa duk wani mai sallado shi in wani guru ne ko wani abu kaga sai ya je sa kaga daga nan shi ke nan kawai sai mu koma jimma zama bamu da bamu da aiki sai sai sanya mu daura mu kanmu guru da naya kenan kaga wannan shi shi Allah an zo Allah ta addini duk wanda ya bi wannan kaga addini ne yake son ya lalata baki da sannan kuma a cikin littafin wani littafi da har wala yau zaka ga duk wata duk wani tauraro mai girma da karami duk wani tauraro mai girma da karami zaka same shi wato yana da wani wasu lokuta da ake mashi wani wasu abubuwa na musamman in kuma ana neman sa'a shi ana neman sa'a sai ai dole sa'an sa ake nema to sai dai a yi shi a wani lokacin da da ma an san lokacin sa'an sa eh tauraron ka san akwai karana akwai manya akwai aljadu akwai aljudai wannan wato wancan kan nan ga cewa aljudai aljadiyu ya kamata in ce sai aljudai kuma shi karamin ne taurari ne duka akwai manya akwai kanada daga ce abin da shi wannan mutum yake faɗa a wai akwai lokacin da idan ka rubuta lokacin da wata ya zama yana wata manzila to wai lokaci ne da lokaci da wato duk fushi ne zai yada a cikin al'umma a ce a duniya wa ki da ba al'umma ba al'umma fushi ne zai abinda sa ake gaya maka wannan saboda in ka neman duniya ka je ka neman duniya a lokacin idan ka neman wani ɗaukaka ne wajen wani ko ka neman appointment da kake nema kana son a sa maka hannu kar ka yi dakafta a lokacin saboda lokacin wai fushi da rashin sa'a ya zai bayyana a duniya wanda saboda wata tana wata manzila ta kaza kaga daga nan ai shi kenan zai za ka ga kayi kayi kayi kayi kayi ka ce zo mu karasa wannan abin ce shi ba zai zo ba zo bi tafiyar nan ce wallahi ba zai yi shi ai ina ai an duba an ce mashi babu sa'a ko an duba an ce kuma kai kai ya fito yake wallahi ba zai fito ba to kaga yana kaga wannan an shiga wani abu cewa cewa yake wai a lokacin wai wani fushi zai bayyana a duniya kuma galibi daga daga manyan manyan ya yi malaku manyan manyan masu kuɗi da manyan masu sarakuna da manyan manyan masu tasiri a duniya to da haka duk mu'amalar da zaka da su dai wannan lokacin wai ka ba hankali in ba ka za su kai ka zubar saboda haka shi abin da yake cewa mai dace baka shawara wai in ma zaka iya ka je ka keɓe kanka kar ka yi mu'amala da su ka keɓe kanka in ba wata ibada za ka kai ibada a wani lokaci da kaga ba kana ibada ne saboda Allah ya ansa ba kana ibada ne saboda wannan tawadan kada ta ya ja maka wani wata fitina kaga wannan ya zai ajin ma addini haka shi mai sanya tauhidi wanda ke ana karanta wannan littafi na Muhammad dan Abdul Wahhab ko ana karanta littafin Ibn Taymiyyah da su duk rayuwar su akan tauhidi ne dan Allah ya zai da wannan in bai in bai ce ya zai fada da wannan ba to shi ma san kariya yake kenan ai dole ya fada da waɗannan abubuwa saboda wato mala'ika ta shirka ta ko'ina dole ku faɗa kuma duk mai yin wannan abin kare tsammanin cewa wato addinin shi wai gariya garba yake wallahi ya bata addinin shi baki daya Allah ta ya tsare a sannan kuma a haka sai ka ga ya rarraba kowace manzila da wata take akwai wasu lokuta wasu burji ne ko da maka sai sai duk su rarraba komai akwai sa'a shi akwai abin da ake tsammanin kai eh akwai akwai wani wuri da yayi magana yake cewa wai sa'an farko ranar lahadi to lokaci ne wanda za ta kawo maka soyayya za ta kawo maka karbuwa wajen wajen jama'a za ta kawo maka karbuwa wajen sarakuna za ta kawo maka karbuwa wajen wani wanda kake neman duniya a wajensa saboda haka ta zaran wannan sa'an ta yi to yi wu ka fita ka je ka nema a lokacin kaga to kaga yanzu an shiga wani an shiga wani babu kwarai da gaske da ya zo kuma da ya gama kuma sai yake cewa kuma kuma za ka sa sabon kaya wai sabon kayan za ka sa ka duba ka ce wai sabon kaya za ka sa to da daidai wannan lokacin ka sa sabon kaya in ba ka ba wai kila wai wani sharri ko wani abu ko wani rashin sa'a ya fi makayan ko mota ce ma za ka saya ka saye ta daidai lokacin in za ka shiga mota kuma ka shiga daidai lokacin kuma saboda kar wani wani mummunan asara ya bi ka kaga wani to addini ne ko canfin banza da wuri wannan babu yadda ya zama wato daidai sannan sai ce wai sa'a ta bi kuma ta zuhura ce dama inda kuka ji zuhura to kaga to amma a daidai lokacin ta ce sa'a ce mazmuma wai wato sa'a ce wata take mashi umsiya karka fita haka fi yi musu ce wannan sa'a ce mashi umsiya karka fita kar ma kar ma ko ko ma kar ma ka mu'amala da kowa saboda ba duk abin da ka kulla ba zai kulla ba sai sa'a ta uku ce ta wutsari da ce da haka in zaka tafiya ma to daga lokacin zaka tafiya saboda haka sai ayi ayi ayi mutum ya fito ban sani ba ko kun sai ayi ayi mutum ya fito ko zai fito ba zo mu tafiya nan ce ba zai je shi na hudu kuma shine wai na wata ce shi ma wanda yake cewa wai karkai karkai komi karka sai komi kuma kuma koma me zaka yi ka dakata a lokacin karka yi shi na biyar ce ta zuhal ce in ba kuma ta ba ai zuhal mun ce dama ita ita tauraruwa ce ta mai gyara ta kullatayya ta alaka tsakaninka da wani sai ka cewa to ita in kana son in wata mace ce ta dage sai wani sai wani miji ko wani abu in ka son ka raba su to ku je ku raba in kuma kishiya ce take son ta raba tsakanin miji da matan shi to shikenan a je a raba a je a raba kuma zaka adawa kai adawa daidai lokacin ka raba in zaka raba mutane ka raba mutane daidai lokacin wannan mutum da ya ce shi na bauta ma Allah da wannan abu shi ne yake faɗa wannan magana to laka to ubangiji zai saukar mala'iku mala'iku da suke in suka sauka suke taimakon addinin Allah da mai gaskiya kunu ma asadiki da shine su kuma ubangiji zai zai zai safar malaiku su taimake ka kan wannan fitinan ba zai yi ba to kuma wani abu da zai ƙara bata maka rai wani mutumin nan da ya tashi magana ran juma'a sai ya magana a cikin juma'a akwai ta sa'a ta uku ai suna da masawoyin ne sai akwai sa'a ta uku ita kuma kar kai komi saboda sa'a ta mushi uki ita ma ka duba ran juma'a tun daga tun daga safin juma'a har zuwa sallan har zuwa faduwar rana kai ka ce ma tun daga daren juma'a yau kenan har zuwa wato faduwar ranar duk alheri ake gani ba amma mutumin nan ya kawai ya shata kan idan shuka ya ce kawai ranar juma'a ko ta sa'a ta uku ba kar ka je kai komi in ka ce ka je ka komi za ka za ka samu da kyau ba to kaga wannan da za a yi mai addini irin wannan bayan za a mutum ya addini wato a samu ya zama yana bin ire-iren wannan mutane kai da gaji wannan kazan kabar kalimatan takhaddu min afwahi in yakuna illa kadhiba wannan kasan ƙarya suke ƙwararra babu yadda za a yi ubangiji ya faɗa abu ko ku zo ku kawo kishiyan abu wannan maganan ko ku ce za a tsaya saurare ku akwai maganan wato surayya nazira ta surayya a daidai lokacin yake cewa in za ka yi mutum zai aure to zai aure daidai lokacin dama surayya ai ka san za ka ga laraba suna waƙe surayya tauraruwa ce mai haske da sauransu ba muna sa suna har surayya ba muna sa surayya ba ya ci ta wannan abin da ya dinde to ita tauraron akwai ta to amma neman sa'a neman sa'a daga wajen ta ita mu waye aiki waye kin a ce wai zaka yi aure to da kai a daidai lokacin in zaka tafi a kai daidai lokacin in zaka yi in wanda aka haife shi a daidai wannan lokaci din zai zama mahmudul aqiba dan Allah wa ya san wa ya san wanda zai rayuwar kirki wa ya san wanda zai rayuwar banza sai ce to wannan rayuwar shi rayuwar shi za ta yi kyau shi kuma wani aka haife shi aka san wannan zai ce rayuwar shi ba ta kyau haka haka suke fada saboda haka shi wanda aka haife shi daidai wannan lokaci zai zama mahamud da ake ba kuma idan duk wani mummunan abu na fajirci da fasikanci zai zama baya so sai haka ba zai zama ya shiga cikin jama'a ana yin waɗannan abubuwan ba waye ba shi kaga mai kaga tawaruwa ce ta ita haife shi kenan in ya kawo shi tasiri sai ake cin ta tafiri ba zai za a yi wannan wata ya zama ya zama daidai a ciki ne kuma yake ɗaya daga cikin waɗannan manzilin da ya bayar yake cewa idan ana son a bincika wannan mara lafiyan zai rayu ko ba zai rayu ba sai a je to a daidai wanda lokaci za a yi wasu abubuwa a yi wasu abubuwa sai a gani a ce to wannan ba ya tashi bane wani zai kai kuyi kuyi da shi kuje asibiti sai ce ai lawo shi ya ga abin da ya gani ba abin da ya gani ina ma da an je da an je ma inda da kwaran kana bai amma ya je ya kashe mutane ya ce a ce ne ba mutane magani ko ko in kana son dan dan uwanka kawai ka dauke shi ka tafi abinka ka kyale shi kawai da zaka jira shi ne ka ce ya ce wanda ya ce ka kai shi asibiti mutuwa za a yi ko ko likitoci nan likitoci akwai irin gwaje-gwajen da suke yi in suka ɗanyi wasu abubuwansu suka ga cewa lalle yanayin shi gababin mutum da sauran gudanar jininsa sun gaza za su to wannan zai wahala ya wuce wasu awanni kuma an aka yi wato in ba wani ikon ubangiji ba ubangiji ya gada ma yakan iya kashe su su ma amma in ba wani ikon ubangiji sai ka adiba zai wuce wani awannin ba to wani ilimi ne wani ilimi ne wanda suka je suka gano su ba da an gaibu to kuma ko ko su din ba sai da su je su gaya maka kudata saboda ai suna ai suna da conscience suna da zuciya da za ka je su gaya maka cewa sai dai su maka kudi in ma sun ga irin haihuwan farin nan ne ko wani abu sun ga duk ka zo da komai idiki idiki da abubuwa sai sai su gaya maka farko tukuna sai an gaya za a yi sai an sa sai an kiyaye lokaci amma kai wani sai zai ce maka ai wannan zai tashi ba haka zalika idan idan wato baya nan ya bace ana son a neme shi yana raye ko baya raye to daidai wanda lokaci za a je a yi in kuma wato yana yaje can wani wata uwa duniya ce ina sa a masa wata kuciya ko na ba ke mushi kiran yadda ake kira to a je lokacin za a yi in ma aure zaka je ka yi to a je lokacin ne sai a je a duba maka ga tauraron naku za za samu jituwa ko babu jituwa in babu jituwa ko hakura to kaga duk wannan ba ba ba ba in ana son a yi kaga ba zai ai ba zai a ce za a addini da irin wannan abubuwan ba a cikin wannan littafi haiwala yau akwai akwai inda wani abu da zai baka ka karanta shi duk wannan tafin da ake ta magana ana cewa wasu ne a ciki kun ga dai ko yanzu dai muka tsaya ai kun san sharri ne a cikin tafin ba wani abu ba to a ciki akwai abin da in ka karanta in ka karanta wa zaka wasu yan motsi haka da hannu da yatsunka kawai kai shiru wayan ka shiru kawai zaka bace dama daga cikin daga cikin wato shi abin da aka ce mutum ne yana yi ba an ce dama yana bacewa ba kaga shi abin da yake kenan wa zai wace da kai ba shi dalu ba shi da kai tana kawai da a zo ba za a ganka ba kai dai wuka kai magana da ya ce in ka zaki kai magana abin zai iya wannan akwai akwai zikirin da zai iya baka zai ce wai annaba halilu zai sauko ya maka hidima wai annaba wannan bayan mu ne su har da zaka ce wai zai sauko ya maka hidima har kawai kawai haka nan zikau ka ce wai ya sauko ya maka hidima sai ka ce wani sai ka ce wani abu da ba haka annabi halilu ai ai ƙarya suke ba mu ga annabi halilu ya rayu har yanzu ba zai yi ba ai ubangiji bai ba mu labari shi ba zama annabi isa ba da haka duk wanda ya ce ga annabi halilu ƙarya yake a jani ya gani to wace zai sako ya mishi hidima kuma duk abin da yake so zai masa ko ma mai yi ko ba ko ba ko fasikanci yake son ya masa abin da yake fasikanci shine ya raba ya raba tsakanin masu ya kila to zai masa kuma duk wani labarin gaibi zai gaya mishi idan kuma yana son yi a tafi da shi can sama yadda aka manzala da iraji to shi ma wanda mai da shi rauhani kawai a tafi da shi je ya kammala kuta sama wace dawo kaga me ake nema ba ba shi ma yana sai zama yana yana kasa da manzo Allah muke da abu da manzo Allah ya kai maka ce sai kai wa Isa saboda haka kuma akwai abin da mutum ya karanta wani sirri da in ya baka kawai kawai kana zaune a kawai zaka ga agam ga wani ga wani jismin ruhani nan jismin ruhani ya kullo maka wani aljani ya kullo maka ku yi magana da shi ka ce mashi ga abin da nake so ga abin da nake so shikenan sai ya baka in ma in ma wani gaibi kake son ka sani wai akwai wani allo da zai baka kawai sai ce ga allo in ya baka allo shikenan wannan allon shi za ka ta dubawa duk wannan labarin duniya na wannan shi na wannan lokutan da sai ka da na dabaya da na yanzu da sai ka gani kaga me ya baka tilawul mahud baka shi kai su kasa malaiku ba kowa ne ka duba ga lawul mahud ba lawul lawul mahud abinda aka rubuta a lawul mahud shi ba ma ya canjawa saboda haka idan wani an ce dan mutane a ce dole dan mutane kawai yamhu lahu ma yasha wa yubidu wa indahu umul kitab umul kitab mai kace waye kawai ya zama kawai ya yi gagam ya baka shikenan kawai ya baka saboda kai isashe ne kuma abin da kake yin nan galibi sai ka je wajen kazanta sai ka je wajen duhu sai ka je wasu da anan kake yi kai baka yi zuwa wurin kirki kai sai ka dinga wasu turarka kana yin wasu turare kana yin wasu abubuwa na rashin hankali kuma a sai zai zo maka ta yaya za a yi kuma wato mala'iku zo fasiki irin wannan da wani abu irin wannan mai tsarki din wannan sannan a ciki akwai akwai abin da in ya karanta zai samu wato hidimin mala'iku kwarai da gaske wai za su zo mashi diya abin da yake so shi kenan su masa a ciki akwai abin da yake cewa kuma ba ma mala'ikun ba kadai hatta shi dan za su zo masa shi dan in sai suka zo kaga wannan shine gaskiyar magana idan ba ka yi fada haka an huta zai zo ce ya ce wai in za su zo mashi sai ya ce to ku je wurin makinawa ne shi kenan suka je wai suka sallado shi suka je suka mushi wani mummunan abubuwa to ba wanda ya sai raba su da wannan da wannan shidanin da haka idan shanye kafa za su masa idan kashe shi dasu yi rashin lafiya su sa mishi wannan shi a kashi a kira black magic eh a mishi wani abu kawai irin bakin bakin tsafin nan shi kenan ba yadda za a yi sai dai mutuwa shi ne sai cewa to sai dai an je can kuma ai na kulle bakinsa kuma sai an je can ko kuma na ai na na mai da shi mantu ya za a manta da shi da dai ire-iren abubuwa da yawa wanda suke na karere da suke kawowa da kuma wato nuna shirkarsa a fili da kafirci daga ciki akwai wato kirkira sunan ma mala'iku a ciki wato wasu sunan mala'iku kawai zaka wani wani kaza'in kaza'in sanfaya'in wani haka haka ne haka zaka sai kaga jibril ne su ta kawo wani irin haka suna sawa ko ƙarya suke yi ba inda suka same shi sai wajen makaita irin su to haka suke daga ciki akwai wanda suke cewa su sun sun ismu lahi al'azam eh ka san ismu lahi al'azam bai ko ai ai din kaya cikin nasoshin shari'a ji a gano a to wai su zuwa suke tsakanin su tsakanin su wasu su suna suna wani lokacin za a rubuta ba wata wani formula ake rubuta ko a je a rubuta ta sariyaniya ko a rubuta shi ta wani yare yanda wai in kai ba ahli bane ba za ka gane ba kuma ka san haka za a rubuta za a rubuta ta bai bai a rubuta wancan can wancan can wancan can sai in kai ne ka zo shikenan in kana da rabo in kai da ba arifin ne za ka gane to shi wannan ismula da azam ba shi wannan algunin wace dangata ma alkhawarizmi cewa wai alkhawarizmi na ta neman shi wace da je can china eh to kace kaga china su wani musulmai ne in ba ya zama da wasu ko ya zama musulmin china ya suke karewa da yan china ko azura ba da yi balle kace ka wurin su za ka je ismula da azam ismula da azam ba wa ta china za ka je samu to haka zalika akwai abinda kuma in kana son ka tada matattu dan wani wani annabi misali ke tada matattu misali to shi ma akwai wani formula da ke kanta wai ba kaka da malam wai kawai haka ne kira ya matattu a shi ma akwai abin da ke kanta ba annabi annabi Musa da ya raba ruwa to shi ma akwai abin da ya rubuta wannan da ilimin suka yi amma ba wai gaskiya al'amari wannan ilimin suka yi kaga me bambanci tsakanin waɗanda ake cewa su fi'an da suke cewa su ma annabi Musa mutsafi ne kaga sun mai da shi mutsafin kenan da dai wato abubuwa da yawa da suke cewa suna sanin gaibu suna kaza suna kaza kusan makasudin su na yin wannan ilimi ne na yin ire-iren yin wannan abin in ka lura shine wato so suke yi wasu masu ce wai za su za su tafi tun daga nan al'alam a sufuri za su je can al'alam da ulwi can sama su kwankwasa sama su gani wai me abin da aka kaddaro su ba sai su sarrafa abin da aka kaddaro wannan shine babban abin da yasa suke yin abubuwa idan wani abin idan sun hango sa'ar su sai su kankamu kankame ta ko shirya mata idan kuma wani sharri suka gani sai su kauce mata saboda duk yadda kai ko da shi wanda suke gidan musulunci suke wannan ilimin idan ka tambaye su wai kamisa kake yin wannan ilimi zaka je abin da yake zai gaya maka shine ina son in ga sa'a ta ce in rike ta in ga rashin sa'a ta in kauce mata to kaga tunda sai an je sama wani lokaci a baka wani alluma me kake duba ake nan kana kana duba abin da ubangiji ya rubuta to in har ubangiji zai iya kaddara maka wani abu kai maka zuke ka kauce ka ga ka koma kai kake tahakkumi da da kadarin ubangiji kadarin ubangiji to yanzu kuma me kai kenan kaga ka ce kai kaga yanzu shikenan mun ba mun koma ubangijin za mu iya taruwa mu iya taruwa mu masa jin miki kenan to waye zai iya wannan aikin kaman ka kwace mushi wani iko sosan gaske a cikin sa kusan wannan shine abinda abinda wato abinda suke wannan abinda suke nuna ba kamar da na faɗa akwai daga cikin wanda za su rika cewa su ba su yi suke ba ba su tabbaci tabbaci ce ai su ba su yi suke ba su ba su da hayan suna yin ba su suna yin sirri ne ko suna yin ilimi da bakin kamar yadda in kai magana da waɗannan mutane haka za su rika baka to akwai suna da magabata gami da wannan akwai magabata wasu daga ciki suke dangata kasu da malanta da su ma ire-ire wannan zami ya kwashe su wasu da zunubi da zunubi amma sun tuba wasu kuma a cikin rashin sani da jahilci babban wanda yake zama kamar jagora su shine Abu Abdullahi Fakhruddin Razi yana shi yana ai shi ma da ake ana ake magana sihiri cewa ai shi koyan sihirin ma shi a karan kansa shi ba wai haramun bane shi ne imamu ibn kathir ya masa radi mai ƙarfi to kaga to amma shi saboda shi a tasirin ma shi yana halatta yi shi amma kawai shi bambanci wai kakkari da da yadda waɗancan su masu bautan taurari suke ko muka kwace ma ubangiji asalin iko karka kwace amma dai in ba haka ba ka je ka ta yin kayanka kaga dai ba dai ana nan dai ai yana shi yana da littafi da ya rubuta asrarul maktub fi ibadatul kawakib wanda ibn taymiya al-amin cikin littafin ya ya yabi sihirin bal a ciki ma ya yabi abubuwa da wa da yawa na zulubai da shirka da duk usama gumaka da sauran su kitab duk za a iya yi malamai suka ce ya yarda suka ce ya yarda ya musulunci wannan eh to amma daga baya kuma sai ya tuba daga baya ya tuba sai dai abin da ibn taymiya ke magana duk da ya tuba kuma ya cika wanda ya cika ya cika da zama cikin imuwa da tihi saboda babu yadda za a yi ma da ya zama ya kushe wannan ilimin wala ko ya tuba in ba wai an yi sa'a ba ya ja an kama tauhidi kwarai da gaske ba za ka rafa sai wata nafaka ta zuciya ba ba za ka rasa shi wata wasi bai ce baka shi bai gane baka wani abu makamancin wannan kaga a fakar zuwin razi yana da littattafai da ya rubuta amma daga sharayewarsa har daga baya yana cewa da Allah karka je wadda ire-iren waɗannan ilimi na kalam da ilimi irin wannan da muka rika yi ba kai ba shi ka tsaya sosai akan kitabu da sunna ɗinka amma duk da haka ibn tabiya yake cewa sai ya faɗa magana kawai sai kuma ya zo ya ta waswasi saboda ya kasa zamewa baki da ya zai zamewa saboda ya ji ya shiga waɗannan abubuwa muna na ƙwarai da gaske Allah ta'ala ya kyauta banda shi kuma akwai akwai wannan shi wannan Ahmad ibn Ali Albuni shi ma da wannan da muke kanta da muke bayani kan tafin shi yanzu zaka shi kusan ya halatta musu wannan abu suna ganin ai manya-manyan bayan Allah da sai kama isa sun kake samun wannan ilimi da da ku ga kaman akwai al-Imam al-Alusi mai tafsiri na Ruhul Ma'ani to shi ba wai a shi yana yawan ba su hanzari ne ya daga cikin wanda yake ba su Ibn Arabi wa hanzari akan wannan ilimi din eh ilimi suna ganin kamar wani ilimi ne na musamman saboda shi ma sufin ne ake to da to waɗannan duk ko da an gan su to kalƙin da su cikin wato kuskurakuran malamai wanda dama can akan wannan ake da matsala akan sa dama ruhul ma'ani da kaje babban abin da malamai ke malamin muke mana jan kunni sai ai fa sufi ne kuma kuma yana da wasu matsaloli da dama da kai ce wani ka bar mutafin saboda akwai kaza yanzu shi fa kabiru razi babban mai matsala sa malamai suke jan kunni akan mutafin sa saboda irin wannan shirman idan yana wasu daga cikin malamai da suke irin wato wato karkata zuwa ga irin wannan ilmuka ai shi sa za ga ana cewa sai na bala karka je ka duba balle kuma su ibn arabi da a cikin malta ba su ba wani alheri kwata kwata eh na zubi ba shi mutumin kirkin ba da kuma su hallaju saboda haka su kaga nan kaga duk sun wato yi munan ubangiji zato dan abin da me nake kira da munan ubangiji zato shi da jin cewa ubangiji ba zai yin abinsa kawai daga ganin damansa ba sai ubangiji yana da wani armus ko al-asra sai yana da wani sirri da yake yi wanda mu ma yan adam idan muka je muka bankado wannan sirrin kaga shi kenan zamu iya zamu iya wato rigima ko kowa da kadaran da ya kadaro mana saboda ai wannan kusan shi da abin da suke nufi kenan dan ka tambaye su sai su ce ai sa'a suke nema ko wani abu to kaga wannan babba abu da suke magana kenan cewa sun sun yi musu su ma qadar Allah haka qadarihi ma azamu Allah haka ta'zimihi ba su girma ubangiji yanda ya kamata a girma shi ba saboda ubangiji cewa ya shi wato ba wanda ya isa ya shiga cikin mulki sai abin da ya ga dama sai ya ga dama saboda duk yanda kace san ka san wani abu da ubangiji zai baka da ilimi to dai ilimin ka dai da zaka samu taki ne a cikin ilimin ubangiji balle kuma kace wai bari in je yanzu da abin da ubangiji ya kaddaro min bari in je in san wani abu saboda daga baya in yazo in kauce me ya amfani ba zai wani kauce ba in har kana bukatan kauce wato ka nemi taimakon sa kamar da bazalla yake cewa la yaradu bil qadar illa du'a eh kawai ka ta addu'a amma ba ba kuma a koma ana yin wasu wasu abubuwa ba to suna da shubohi da suke kawowa za mu kawo dan raddi da zamu yi akan shubohinsu da suke kawowa cewa wannan lokaci ne to alhamdulillah insha Allah da yawa yayi a na farko dai abinda da suke magana ya kamata su sani ya kamata su fahimci cewa Allah ta'ala mai mai iko ne kuma mai cikakkiyar hikima ce sannan kuma mai zartacciyar irada ce mai zartaccen ganin dama kawai ubangiji in zai abinsa baya bukatan wai kawai sai ya samu wani sirri ko ya samu wani wani ramzi ramzi shine wa baka wani wani alama haka da sai wanda ya sani zai gane eh ko ko a maka maka wani hayaki ko wani abu yadda dai alama ake nuna maka wani abu makamancin wannan ubangiji baya bukatan wannan ubangiji cewa in ya rufa wani abu kawai yana ce masa kun fa kun ne baya bukatan kuma zai taimaki annabawansa baya bukatan wasu annabawan sun je sun yayin wannan waɗannan abubuwa sun je sun yayin wasu abubuwa mai wahala in da sai an yi mai wahala ai kan ba a gama wannan fangulan a gama hada alƙalman aiwaye aiwaye ai su an zo an cin musu ba ba saboda ka ubangiji yana yana taimakon su ne kai tsaye ba wai baya bukatan waɗannan abubuwan da su suke suke nunawa ba saban dan adam kaga dan adam shi saboda shi wato gabansa huwa faqirun bi zatihi shi da ma mabukaci ne jikinsa yana bukatan duk sauran gabobin jikin idan babu gaba ne zai zai koma yana digishi yana bukatan ya numfashi yana bukatan ya ci shi a karan kansa shi da adam mabukaci ne shi kuma ubangiji shi kuma a zatinsa shi magari ne baya bukatan komi baya bukatan kowa saboda karfe tsammanin wai ubangiji yana bukatan wata sirri wani sirri ne da zai koye mana mu hantu yadda mu halitta inda za mu yi wato kafada da kafada mu taimaki juna mu je mu ga wannan sirrin ko shi kenan mun gado ba wanda ya sai Allah wannan abu babu shi sai aka magana a cewa za mu je mu ga sa'a mu ga farin cikin mu ga rashin farin cikin mu wannan duk muna yi wato rubutu na ruwa muna bata kanmu lokaci kuma aljanu suna batar da mu suna amshe mana ibadan ba mu sani ba sannan kuma abu na biyu ya kamata su fahimcewa suna cewa mala'iku sun sakuwa suna musu hidima hidima suna akwai suna kiransu mala'ika na atafuna atafuna shine sun raba shekarar ne gida hudu to kowace shekara ko wata uku akwai mala'ikun da suke zuwa su yi aiki a daidai lokacin to idan kana son ka ce wannan mala'ika sai koyi maka wani wani wata hidima to in ka tashi zaka kira wannan mala'ika na wannan watannin ne shugaban shi kuma sai turo maka wasu maka hidima eh Allah ya kyauta to shi ubangiji ya riga ya zabi shi shi malaikunsa ba ba zai yi kawai su sako mafasiki ba eh ku duba ku gani sahabin manzon Allah ne Imran ibn Hussein Imran ibn Hussein malaika ce salamu malaiku to amma lokacin saboda manzon Allah ai yayi magana cewa ya halatta ailalas sakiya da sauransu in za a yi magani ai ya halatta amma manzon Allah baya so to daga baya hikima da malamai ke cewa yasa manzon Allah ba yake ɗan karanta wannan din sau da mala'iku ba sa san waɗannan abubuwa to da imamin hussein sanda ba su ta kama shi mun kan hadisi ya ce a sabar salatin nabi ya je yin makansa wannan sakiyar sai daina jin makaruhi aka yi ba makaruhi aka yi mala'ikun suka daina saukan masa sai gaba da shi kuma suka damu to balle wani kai za ka je ka je wurin duhu ka je ka ɗauko wani abin da ji jama'a ba san warin shi ba mun karanta hadisin cewa inda mala'ika ta ta'azzabi ma ta'azzabi al-insan ba malaiku suna cutuwa daga abin da dan adam ke cutuwa to galibi wani zai je shafa kansa da wasu abubuwa marasa dadi kuma kace malaiku ba su sako maka a wannan lokaci ba zai yi ba sadaka duk abin da gani inda irin wannan shedanu ka gani ba ba malaiku ba shedanu ba su taimakon wannan sannan kuma abu na uku wannan wato sirrori da suke faɗa da tsayasiman nan irin shi ne da kwabo da kwabo ake samun wato majusawa da kuma kafirai da wanda suke bautan taurarin nan mabaki ɗaya su bautan su ma suke yi da ma wanda ba a ruwansu bautan kuma kasu irin su ne suke yi to in dai to mai mamaci ilimin batini da ilimin batini na musamman da har sauran annabawa ba kowa maka ba ba kuma a ji a sayi sojan arna ai kaga wannan ya zama wani wani tufka da wani kuwa ba ya zai ubangiji ya haka saboda haka shi wannan shi ma kaga yana ƙara musu raji akan haka sannan kuma wato duk wani wato horar da kanka da zaka yi riyaza da suke kira haka samu ilimi na musamman daga ubangiji to ana yin sa ne da tauhidi tsantsa da kuma imani ba wai da kafirci da kuma shirka ba amma shi a cikin dafin wannan mutumi idan ka je ka duba za ka ga wato yadda ke rantsewa da wasu mala'iku da wasu halittu za ka ga ya je ya kira wani ya ce yana tawassuliwa da su ina tawassuli da da wani haka zai kira wasu wani suna da yace sunan mala'iku ne safa'il sanfa'il karma'il da sauransu haka zai ya jawo waɗannan sunaye na karerai ya ta cewa wai ai yana neman sa'ar su ne ko ya ce wai su fito ya ba su umarni da su masa abin da za su yi masa ba ga babu yadda za a yi wato a sami wato a ce an samu wani shirya a haka sannan kuma babu yadda za a ce ilimin da ubangiji ya saukar in wannan ilimi ta Allah da annabi ce a ce ilimin da ubangiji ya saukar kuma a ce wai da shine ake lalata ake yada banna ake lalata tsakanin mutane mutum da shi da masoyinsa ku raba shi kuma ce ilimin da ubangiji ya saukar ubangiji baya umarni da albasha sau da wannan ilimi ba ilimi ce da Allah ta annabi ba ba su yi su tsoron Allah su ba su san gaskiya sun san wannan abin da suke yi abin da suke gujen banna suke yi su raba tsakanin masoya guda biyu su je su yi wani abubuwa da suke sun san cewa wannan a zahiri shi shari'a wannan wato ba ba daidai bane to ba da zai kuma ubangiji haka na kawai ya saukar maka da wani abin da zai zama alfasha kuma ya ce wannan ilimi na musamman lalle wannan ilimi ba ilimi ne wanda yake ya kamata a yi ba daga cikin wato wurdai da suke yi wanda zai baka mamaki shine wai daga ciki suna magana cewa akwai abin da mutum ya karanta to babban shugaban shedanu wanda wanda daga shedan sai shi wata kila dan dan iblis na musamman shine laqis eh laqis ibn a wadansa dan sa ba yana da da yana da da suke cewa sunan shi laqis ibn iblis haka yi haka ya faɗa a sun tafin wannan da hamsin ma'adi ba wai wannan na kawo magana laqis ibn iblis haka yake da faɗa to idan ka karanta shikenan wai zai wufi aiko maka wanda zai maka hidima shikenan in zai maka hidima idan kana da wasu makiya ne shikenan zai je kuma ya sabota wancan to kaga wannan babu yanda za a mutum ya yi haka ya tafi taimakon iblis ko kuma ɗansa sai dai idan dama can shi kanshi fasiki ne ko kuma wanda yake mamu kafiri ne dan wannan shi abin da Allah ta'ala ya fara halu nabikum alamatan nazal shayatin tanazzalu ala kulli afakin afif al afak shine mai ƙarya kuma al afif mai mai yawan zunubi al afif ma'anahu al afu mai yawan zunubi dan haka ba zai yi a ce wai mai irin wannan wato yana kan wata shirya ba sannan na faɗa muku cewa daga ci akwai yadda suke riya cewa annabi Musa shi ma da zai raba raba raba wato tekun nan wasu da ya kanta wasu abubuwa annabi Isa zai tada matattu wasu ya je wasu at-tuqus tukuna at-tuqus shine sai yayi wasu wasu yar wato kara kayan sa tukuna yayi wasu haka yi haka yi haka yi haka shikenan sai in ya gama karantawa sai ya ce to shikenan sai sai ya ga sun tashi wani kaga duk wato sun sa'awa sun ya saba da wato cikakkiyar iradan ubangiji ubangiji shi cewa ya kawai da yana duka shikenan yana yadda sannan shi ta yi ta zama kaza annabi isa da zaran ya nufaci wannan tara wannan matattun da izinin allah sai allah ta'ala ya tara wannan shi wani matattu ba a bukatar sai ya wasu abubuwa da kula sabanin su yadda suke nuna ba sannan a cikin waɗannan abubuwan nasu akwai ilhadi da ayoyin ubangiji wato kangara da fandara ayoyin ubangiji duk suka sun lalata ayoyin nan duka tun daga kan basmala bismillah nan ta kuganta a ciki kowanne suka tsaga suka bashi wani nashi kaso na musamman sannan kuma za su rarraba maka su surutu su maka tsala su maka za su rarraba ayoyin ba sun mi'ar haka za su maka ita suka ce wai ita basmala ma sirrinta na cikin baɗin ba baki da saboda haka in kana bukatan kaza to za ka da basmala din kaza kaza kaza kaza kaza kaza za ka ga sun yi wasu wani zane an yi wasu abubuwa daga baya a gefe akwai sirrin sha tara akwai sirrin sha tara ba kuma akwai sirrin kuma ɗari uku da sha uku wanda bajin wanda suka je bada duk waɗannan wani alƙalima suna damuwa da waɗannan figures shi sa wai ka rinka damuwa da cewa wai adadin kaza wai ai maza Allah da su ɗari uku ne suka yaƙi da haka bari in je in yi tawassuli da wannan ɗari ukun Allah ya biya bukata na wannan ba daidai bane haramun ce bid'a ce da haka wasu na yi kuma to duk wannan a irin wannan ire-iren waɗannan littattafai wato aka je aka samu kuma a ci za ga sun kulle shi da wasu kalmomi wanda yake ba larabci ba galibi sariyaniya wani yare ne wanda yake an dako shi daga asalin waɗanda ma galibin su ba musulmai ne ba sannan daga ciki akwai abin da wato za ka ga suna yin wato yanka ga wani Allah ta'ala za ka ga suna yin yanka ga wani Allah kuma suna suna wato kirdadan wasu lokuta sanannu sai a kashe a lokacin za a yi wasu za a nemi wasu biyan bukata to duk wannan jinsin shi jinsin ibada ne akwai lokacin sun dare na kashe ba lokacin da muke muke cewa lokacin ubangiji ya riga ya sako za mu ta lokacin ba to aka ga muna kidajen lokaci to kai ma ka zo kana kishantan abinda ubangiji ya saukar da wannan lokuta da wasu aikata aikace da za a yi na musamman ka kalama mu shar'antawa kenan babu yanzu ba wani duk wanda ya baka wannan ya baka ne saboda ya mana kishantan Allah da manzon shi kaga shi dan nasu baka wani abu daga wanda za ka gane cewa wannan ilimin kaga ba ilimi ne daidai ba daga wani lokaci kuma suka samu dabbobin ma su yanka ba kawai su binne wannan ya shafa ba kawai wannan kan ku tsaye a faɗe shi eh suna samun dabbobin nan wani lokaci ba a yanka ba an riga an gama mishi wasu abubuwa an rubuce rubuce za a masa idan waye an zane shi ko an je an sassa musu abubuwa ko an je an samu wasu abubuwa an ciccika idansa in ana son a makanta ya ga shi wancan din bai sake tambayanta ba in kuma wani in kuma wani wanda da wani kake nema a wajen aikin ko wani abu in yanka ma zai dinga samun wani fargaba ko ba zai ƙara ka dinka kallon ka da wani da wani razani ba a je a wasu abubuwa shike da kuma da zaran an gaba kuma an gaba la mu ma wannan dabban zalunci kuma a haka kuma yana da ransa abin shi to tsabar ne rashin imani kuma a ce wannan wani ilimin Allah ya saukar da shi ba zai yi ba in za a kuciya ko kusan diya ana yi ai ana ana gani ko yanzu za ga an samu wata kuciya da an an an mata wasu abubuwa an samu wasu abubuwa a cikin ta duk wannan ba wanda zai sai mara imani kuma ba su ilimin tsabace tsabace da suke wannan abubuwa daga ciki akwai a magana tsali'i da suke yi tsali'i shine wai a dinga wai tirdadan lokuta na na farin ciki amma ta hanyar yin magana wato yin wasu lissafi ta yadda shi wannan mai tauraron za a ga alamun ta haka in kai ba za ka iya irin wannan littafin ba sai su baka wani abu mai dan sauki sai in ka zo kaga hayaki ko kaga kuturu ko kaga wani abu to ka koma in kuma dama za ka iya yin wannan ko za ka iya tashi takanas ta wajen su ka je wajen su su yi maka wannan lissafin su buga su gani a buga alƙalma a da aufaku da waye da waye da sauransu su baku shigen sai su baka sai su baka aka shikenan wai da wannan za a samu sa'a wanda kuma da yawa ga wanda ya san tauhidi ya san Allah ya san da yawa suna faɗan wani abun da wani abu ce wani abu zai faru kaza kuma abu ya faru ba a wani abun da suka ce zai faru ya faru kuma ƙarya suke ba bai faru ba ana samun wani abin da yawa wannan da yawa mu da yanzu ba mu imani ba mu ina romu da wannan ka ce ba mu za mu kai mu tafiya mu za mu tafiya mu ko mu je mu dawo ba wani abin da faru su ma su suke dake sun yi imani kaga dama kuma su shidanu za su bi su za su bi irin wannan mutane babu yadda za a yi wato shidani shidanin ajali ya duka taimakon ka bayan ubangiji na cewa ba kutu mutakhadan na abuda bazan bar bazan dauki bata tusu zama sune masu kai ko addini ba ubangiji ba ya dauka bata tusu zama sa taimakon addini ba kasafai ba amma kai ka ce wai waɗannan ilimin maka da su ne shi za ka yi wajen wannan ina ganin lokacin yau babu wannan insha Allah ai daga yanzu kuma mun riga mun gama kawai rubdugun malamai ne zamu ji kuma akai shi ma kawai zamu zamu zamu faɗi wasu tarikan malamai ne saboda ka aje kawai mura ta faɗan magana a ce shi ina ya sabo shi ai wannan ra'ayin sa ne eh sai aje mu kawo wasu manganun malamai da suka fassara yanda gwargwada yanda muka faɗa tun daga farkon karatu muka ce wannan abin kafirci ne shirka ne zamu kawo magana sai Imam Shafi magana sa Khattabi magana su shekul sa'iru taimiyya su al-zahabi da sauransu da sauransu da sauransu da suka ce wannan duka fita ne daga musulunci amma ba za mu tsaya ma nan za mu tsaya kawai za mu yi magana kan hukuncin mai sihirin da kuma da kuma wato wanda ya je wajen su ba sai mun shiga cikin littafi malam zai kawo da ayoyi da da wato hadisai da suka zo kan wannan zaka mutum ya ji in ana ce ya fita musulunci kusan hadda muna yi hadda masu tsubbace tsubbacen nan duk wanda zai je haka wajen kawai yana kata da allo shi wanda yake yana yi a daji mun ce mishi kafiri shi ko yana tsammanin wani shi ba shi inda yana kace da allo ba Allah ya cece shi wallahi bai cece shi ba in ya kwa in ya ga dama ya kwana 100 yana sake Qur'ani in bai yana yi wadannan abubuwan to yayin da muka ce duk wanda yake sihiri sunan shi kafiri to shi ma da shi ake yi yanzu a wannan a wannan daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mu da imani wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh